الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم لغة الربيع الأول shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na tamanin da uku za mu tashi darasi na tamanin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fikir sunna wal kitab al aziz shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya za mu tashi a haƙƙi na biyu haƙƙin rajuli alal mar'a a cikin kitabun nikah haƙƙin wato miji akan mace bayan mun gama wancan da ya magana akan wato haƙoƙin mace akan mijinta yau malam zai dora inda yake magana akan haƙƙin rajuli alal mar'a malam yake a tsani na biyu wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi yana daga haƙƙin wato miji akan matarsa an ta suna irzahu ta kiyaye mutuncinsa ɗaya kenan wato hafiza ala sharafiha ta kiyaye kimar da Allah ya mata Allah maka wajen sarki ya mutunta ta to ta kiyaye wannan mutuncin daga lokacin da mace ya zanto wato ta kiyaye mutuncin da wato da kare da doki kowa zai iya wulakanta malam wani ɗalibin daga Ahmad Didan ya yi wani littafi sunan littafin da shi hijab da shi of umma ɗan ƙanƙan ne littafin ya yi kyau sosai yadda ya kawo shi hijab da shi of umma to a ciki zai ba da labarin wata mata yace a jami'a ce yace akwai wasu group irin irin sababbin zuwa nan da za su aikin su kawai ba da yara a cikin jami'o'i to akwai wata ita ne kabai ce hijabai kullum sai zan to ba su da buri irin sai an sai an mulakanta ta ba wanda ya san ta ranar ana hirar da gayu ana ta yi ana cewa aka samu kuɗi irin a wannan cewa aka samu kuɗi in dai ne tinkare ta to za a ba shi wannan kuɗin wani daga cikin wanda ya fi kowa tsaya eh saboda haka kawai dai lallai fa ku da saboda haka idan ba za a shiga ba saboda haka shi aka tura yana zuwa kawai ya ta taho aka rika ana ziga shi ta taho ta wuce sai bi yana zuwa ya ce excuse me ta kula ya ya ƙara faɗa yana matsa da ta biyo wallahi da ya tsuguna ya ce ina wani ina gajiya suka rika ihu ana ta wannan abin da gayu shi ne dawo ya tsuguna ya ji ba sai da sai yi ta sai wani abokan ya biyu sai yoyi ana sai yalla gabara kaza kai ya haka yake wallahi bai san lokacin da ya zuba na ba eh na addini ba Allah madaukakin sarki ya tsaya ba to shi sa daga lokacin da ke kiyaye mutuncin ki Allah ya ce maka to abin da wato ya kawo wannan misalin kenan da cewa yana ba wa mata shawara tsaya kiyaye mutuncin Allah zai taimake su wa anjar amalahu da kiyaye dukiyarsa kuma dan za ga wata ba ruwan ta ko mai za a zo sai ka daga dara an fasa kaza an ko ko da ayyanka sun murgurguza mar abuwa an mata abi to irin wato rashin wannan rashin kiyaye dukiyar mai gida ne idan zaki burka bari ya dawo ya tsara an masa ta abi ko ko da abin jira goma ne gaskiya to ba ki cikin matan da suke kiyaye hakokin miji ko wala da hu da 'ya'yansa za ka zo ka tarawo wajen wanda san ya fito har aka buge shi ko ya fito sai da ya minti arba'in a waje ba wando bata san ya har sai wani ya zo a makota zai tura shi cikin gidan ko ba kwa ganin yara haka ka ga yaro ko ka gani ya fito misali daga nan wajen daga cikin a ce kan waje don kwargidi ko daga wajen layi ya to har nan gurin makawarta misali dan kankanin yaro to irin wannan da gagarin sai ka san wato ba a kula ba ta irin kimar da Allah madaukakin sarki yace a kula ne ba wannan shine wajibin da yake kan mata bayan dukiyar su to ki kula ba da ƴaƴansa wa za'irar shu'uni manzili da sauran al'amuran gida mai gida ya dawo a gaji yana buƙatar tallafi saboda haka idan ya dawo hutu yake buƙata ba bi kamata da ya dawo ya fara da gyara ba me yasa aka yi kaza wani ya dawo mai kwanya huta ya dawo kwallo ƙara zafi dai to duk wayannan abubuwan su ake jan hankalin mata na cewa wajibi ne su kiyaye su su suke sa gida ya zauna lafiya bi kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah shine ma'ana fasalihatu kamar ka tambaya zuwaye da gargadin mata salihai sai Allah ya ce ita salihar mace ita ce qanitatun masu biyayya ga Allah ai qa'iatun wato ga kuma mazajen hafizatul lil gaibi masu kiyayewa lokacin da gidan su baya idan ba yadda iyaye ma da ba wuce ko wuce digiri ba amma za ku iya tuna cewa ba ta daukan butar mai gidan da ba kowa mai butar mai gidan ba wanda ya ce ta ba za a ce ta abban ta ba ba ce ballantana kwanan ta yanzu ka za ka je ka tare da cosmet din yana ci a kwanan gurin da Allah madaukakin sarki wa annabi alaihi salatu wasallam yace gidanka in da shigo wala yajlis ala takribatihi illa bi idni kujerar da yake kudin da yake bai halatta ya je laura wa sai ka ba da izini to za ka iyayen mu da ake cewa ba masu dan boko bane ba sai digirin ba amma wallahi sun kiyaye wannan dokoki budan da kwanan da komai kwanan da har za ka akwai lokacin da kawai je ba da gidan da tara kuɗi da biyo daga biyo da biya da kwanan da musamman azumi ya zama sababbi ba mai taba su amma yanzu ka rage abinci ka gani a kwanan talata ba almajira in ya cinye da miƙo iyayen ba wata yadda da wannan ba Allah sai dai su juye masa ba zai taba musu kwanan da gida kuma ba yi romeo a duniya ba titanic lovin ba shi aka yi ba sam amma kuma su sun kiyaye kima shi za a ke faɗa mu soyayyar ɗayan zamani yanzu a waje ta ƙari idan aka je sai a yi ta faɗa su kuma tattalin da aka yi da aka je sai soyayya ta ƙara ni za idan ya yi tafiya mafatauci yake yi bayan kwana goma bayan kwana uku hudu sai ka ji tana gaya wa ƴaƴan da cewa yau abban ku kwanan sa kaza kauna ce kwayo kwanan sa biyar ana yi za ka kawo ba ta damu da shi ba amma za ta riƙa gaya mu kauna ce Allah ya dauke shi za bayan Allah idan muna so abubuwan mu tabi to wallahi wato kamar da ibnu mas'ud yake wala wanda yake da addinin sa ya zauna lafiya fa ne sanna liman mata eh kamar sunnar magabata wanda ta to mu koma sunnar iyayen mu za mu zauna lafiya in ma za mu ji jigo ka shigar da abin da za ka iya amma Allah in ka biye wa'annan in zamani za ka ja mamaki yawwa to shi ne ma da yake Allah mana hujjin sarki yake hazi za tu lil ghaibi bima hafizalla yadda ba ka nan idan kana nan nake kula da gidan in ba ka nan ma haka za ta saboda ta yadda amana ce kai Allah ya bata ba ne mutum wani kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa sallam yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace mai kiwo ce a gidan mijinta shi ne ga ba za ta ɗau kayanta da bayar ba ba za ta yi shi ne wani mai hikima ya ce ba ba za a daina farashin a Najeriya ba wai ko a duniya har sai ma ta ta daina rage kudin ce wai shi ne za a daina farashin kwastam duty suke ce wanda kwastam duty wata bai wa Allah ta ce wai ai daji ake zuwa kuma da kin nan an zuba kudin an gaba gaba ɗaya kai za a taimakawa wai shi ne gidan ake taimakawa sannan ita da na taɓa magana da wata ce ai eh yana zama yana zama corruption ne idan har idan har abin da aka sa a yi bai yi ba wai in dai misali ka ce a je na ba an siya to ai shi kenan ka ce abinci da kaza an yi to zo da aka sauran kudin da ta yi amfani da shi ba komai ba ne to sai yake mace mai ciwo ce to kaga bayan ka tafi neman abinci ka tafi nemowa to kamata ya ce duk abin da zai faru da yara a gida ce kana kula kana kula ke idan ka dawo kawai abin da ya rage wanda za a iya haduwa a tattauna shi kadai za ku yi amma wanda yake mas'uliyar da ta yi shine waliya mas'ulatun an ra'iyatiha da zamto abin tambaya ce dangane da abin da aka ba ta kiwo to sai yace na uku wa min haƙƙin zauji ala zaujati zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa to sai ma da yake an tata zayyana lahu ta rika ba ado zina me ake nufi da wannan shine jambaki da kuba su da wane ne duka wayannan abubuwa gaba ɗaya ka sa a gida shi ne wannan duk wannan su ba wanda duk ta safa a gida an tara su dan wani baya su kwata kwata to idan yana so ta sa a gida shine ta tawazina shine Muhammad Jamil da Zairu ya tabi zinatul mar'at muslima dan kankanin risala to duk wannan abubuwan da sa a gida sai hatta turare da aka yi wata ka'ida ta sa a gida dukkan jinsa ya halatta ta zaba a gida na'am a gida kwarai kwato shi ne abin da addini ya hana a za ga wani lokacin idan wata tana yi wannan ɗan kare ce in maza ki da shi saboda ba ta yi yana ganin ta yi wannan zai ce in maza ki da shi in ba ta yi a gida jiran da ta yi unguwa za ta wataƙila gurin aiki da ke zuwa ko kuma buki dama idan tana zuwa gurin aiki sai wanda Allah ya kiyaye za ga wani yawanci duk dinkin da za a yi kuna ganin ai masu dinki za ga ma'aikaci ya ce kullum cikin dinki ne wai zaura kar a raina bayan kai ka raina ta gida sai mai matar kure ne ba ta yin rigar da ya gabata kullum idan ta zo a ganta riga daban mulzani daban riga daban ko a ɗaurin kirji da jira a gaba komai in ka ga ta shirya to ku tara ta to shine addini ya hana wannan cewa ta taba ba ado ta yi zina a cikin gida wata ta jammal sannan kuma ta rika yin wato tsafta inna allaha jama'a jamilun yuhibbul jama'a saboda haka ya zanto ba za a zo kusa da ita a rika jin tara akwai ɗaya pollution ba amma wannan fa yana yiwa ne da taimakawar ka za ka yi wannan fadan ne idan kana yi misali ka biyo a tambar ka yi ɗinkin sannan kuma kana biyo wa'annan cosmetic da akwai wanda baya gyara ban da da ya tun na lele ina gaya ba to saboda haka ba za a yi mai za a yi ba me za ta sha ba kuma ban da mai gurguwa take sha ba kullum shi ne ba to idan mutum ya san yana siya to zai yi sha idan ba a yi amma idan baya biya shikenan wani ba ba ruwansa da abin da ya shafi tsaftace da abu ba ruwansa hatta sanitary pad da ake biya wani baya biya Allah biyo ba abin da ya maza ta san yadda za ta ya gida zai kan shi ba su yadda zai to kare daga cikin haƙoƙin sai ka kula da naka da ba shi za gaya ba a baya ka kula da naka ya zanto ka sauke naka nauyi kuma abin da ya sa ake so ka sauke naka nauyin shi ne jiran da Allah ya jarrabe ku ko rabuwa ce ta faru ko mutuwa kai ta canja miji ko ba za ta dina marmarin ka ba Allah domin ka sauke haƙƙin ka duka idan hali ne irin babu da kanta za ta rika bada ai san da yana da iyayi wanda ta ta san mutum tike to a san da yana da iyayi yanzu kuma da babu ke kenan an zan ba zuciyar mutuwar zuciya ya samu ba misali irin yadda wasu mutanen mu ke yi ba wani ya zawo ba ya yi wannan ne domin wato yanzu ne Allah ya jarrabe shi kawai yana yi amma bai kai da ba to wannan kaga wani abu ne daban jarrabawa ce kowa Allah yana iya masa shine wa an tabtasi mafi waje ni da'iman ko da yaushe ta rika yi murmushi tana yi masa murmushi a fuskarsa ko da yaushe an fara jiwa ya gina ku yau ma ne ma ake a masa wannan laifin a yi sanyi ya zo kuma kaga yanzu cututtuka ce su ta taiki dalilin wannan to to sai yace ko da yaushe ta rika yin wato ibtisam ta rika yin murmushi isa kaga da muna da AC ko sai mu ruko ko ina ko ai za ta taimaka in aka rufe kayan hayakin ba zai shigo Allah ya kyauta amma ba za mu fara tunanin ko ɗaya ce a sa'a Allah sai a rika rubuwa saboda wannan masu kunna bola ba dina za su yi yana za su yi to sai yace um to ta rika yin murmushi ko da yaushe a fuskarta wata idan ka ga ta yi murmushi a wani abu take so Allah ko kuma hoto za ta ɗauka sai ganta a waya ka rika mamaki wannan ba ta gidan ce kuwa ta yi hoto mai kyau ta saki fuska amma kai ba ta yi ba shi za ya ce wala ta abata kada ta rika murtikewa ga yakin abata wata walla an ja abu da'ama ya ɓata rai shi ne al'amu bil'ayin ɓata kirmin wato firawunin mutum ya ɓata ya kirmike fuska wala tabdu fi suratin yakrahuha kada ta bayyana cikin surar da yake ki shi za da ba ku misali da zuba kowa ne yake zan foundation ba akwai wanda baya so ya so ki tsafta kawai ki ado wani kuma yana so shi za yan drama da yan fim suke jan hankalin sa da ya gan su sai ka ganin kamar ta fi matar ta so ba haka bane shi wannan kare kare kare makarman kawa da ita ba ka gani tana yi sai ga za a ke ta wacce din bakin to sai yace faqad akhraja tabarani min hadith abdullah ibn salam imam tabarani ya fitar a hadith abdullah ibn salam qala sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i annabi alaihi salatu wasallam yace mafi alkhairin mata shine man ta tsoro ka ila absarta ita ce duk matar da za ta faranta ma da zarar ka kalle ta kana kallon ta jiza addini yace ka auro wanda kake so ma da balaku ba wanda kike so ba muna ga yawa mata wannan sai ta hauri jima ta ce ita ba auren jiwa ta so ya kara ba ita wancan cewa ta so a aure to ai ba wanda kike so zai aura ba wanda yake so aka ce idan ya auro ta yanzu wanda kike so ki za ki dauke ce mutum saboda haka wanda yake so ma qabala ku minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba to shine annabi alaihi salatu wasallam yace wa tudi auka idza amarta kuma beauty is in the eyes of the beholder ba kai zaka zaba wani ba ko ganowa kai shi ka nuna ba sai ba lokacin da kake kasa bacci akan wata wani in ya ganta aka kawo ta ba zai iya bacci ba shi domin ba sai ba ba Allah to saboda haka ka kyale kowa da zaɓin sa kowa da zaɓin sa to shine wato dai auka idza amarta sannan ma biyayya idan ka umarci ta yi za a iya yin ma'ada na zo sai ka ji sun faɗi wata kalma su tara sun fulcanta kuma mai kyau shine wannan yi na yi bari na bari aka tsohuwa za ta nana ta sai ki yi haƙuri yi na yi bari na bari wannan kalmar ita ce wannan wannan kuwa idan dai mace za ta riƙe a gidan mijin to za ta zauna lafiya wata hafazu gaiba ta kafi nafsiha sannan ta kiyaye wato wato baka nan ka akan kanta shine lokacin da baka nan shine gaiba ta wato gaiba ta ka lokacin da kai iya ka buya ya zanto ka tafi unguwa ko baka gidan to ta kiyaye dinan biya ta kiyaye kanta wa malika da dukiyarka wata za ka ta tafi gurin aiki komai da ne ta yi murmushi da dariya ta yi abubuwan da miji akewa sannan ta rika shekin hannu da maza ta dawo gida kuma ba za ka gane tunda ba rubuta za a goshin ta cewa ta yi kaza ba ba za ka gane ba kamar yadda kai ma idan ka je kai ciyar kaban ka dawo ba ganewa za a yi wal ajabu ma da yace abun mamaki kullal ajabu dukkan abun mamaki min ihmalil mar'ati li nafsiha shine kaga yadda mace take sakaci da wata rere da kanta fi baitiha a cikin gida kaga ta yi wata rere da kanta bi hadrati zawjiha lokacin da mijinta yake halarta yanzu wa ifradiha bil intimam da kuma yin sakacinta kaga akwai al ifrad akwai al tafri da malam mai وقتل يجد ذو العدل والتأثير والتفريد التأثير التفريد شنو وجه قولا لي التأثير كما شنو إفراد قدعوا إيه وإبداء زينتها عند الخروج da fara yin adam da yayin da za ta wuce za ta buki sai ta kore kyau wallahi a kowace da ta buki ta bara ta ce ai ta duk ran da za ta buki ta wasu kanta sai ta burge kanta da bakin ta ke faɗa wannan cewa idan za ta je biki sai ta burge kanta ita kanta ta san cewa ta yi kyau to kaga wannan addini bai da da shi haka ba inda al-khuruj min baitiha hatta sadaka fiha qawlu man qala haka zo ta rika gaskata magana mai magana da yake cewa um ildun fil baiti wa gazalun fil jariya wai mun a gida buran ya gida amma barewa kuma a waje ka ba ya iya mutane saboda barewa kullum cikin kyau take ita Allah ya mata sura kyakkyawar sura ita barewa to buri a gida barewa a waje inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ko wannan da yawa sai mun gyara za ka in ya fito waje tsaf tsaf amma ka je gidansa a asa agbara aka azbar to kaga shi ne dama ita ce to sai da irin filbaiti wa gazalin fijariya wannan ya kamata a rubuta shi da ruwan gwan cewa buri a gida sannan ko buranya a gida sannan barewa a waje lafiya fattakillaha ya amatalla ya ke baiwa Allah shine amatullah ba abatullah da ba huje yake cewa abatullah ba wannan mujan shine in ka ga da ba ka ce abatullah amatul rahman amatul halim amatul alim amatul jabbar da ya da ta ga waya wannan kama abdullahi ne abdul rahman abdul halim abdul alim duk shine eh duk da sunaye sai amatullah in dai amatul zaka yi amfani da shi zaka dauko sunan Allah ka hada ya halatta amma an fi jin amatul lai amma amatul rahman amatul jabbar di ya halal fi nafsika wato battakin la fi nafsiki ya wato ya amatul la fi nafsiki idan tsoron Allah yake baiwa Allah akan kan wa zawjiki kiyaye yake mijin fa innahu ahaqqun nas bi zinati domin ke wucin danta kiwa adanki wata dammuliki wato da fito da tsaftace wa iyaki na hane wa ibda'i dina da bayyana ado liman la yajuzu lahu ru'yatuha ga wanda bai halatta ya ga wannan adam ba za ga wai yau da gobe ta za in ka je gurin aikin sai ka tarar ta ajiye hijabin da ake bai wai tana aiki a kwamfuta yau da gobe yau da gobe abokin aikin da ne ba ta ajiye hijabin komai ya fita tana ta aiki wai saboda an zama ɗaya yanzu shi dan ya nuna musu ba komai ba ita ba na na maryam bace shi kuma ba mala'ika jibril bane ba ba lafiya yake to sai ce a liman la yajuzu lahu ru'yatuha ga wanda bai halatta ya gani wasu waye ya halatta su gani wala yubdina zinatahunna illa li wa'udatihinna au aba'ihinna au aba'i har zuwa ƙarshe su din ne za ga wata fa saboda yau da gobe almajirin gidan ya zama ganta ne ne har tsawon girji take yana nan ba wata sosai ito da haka ba daidai bane a daidai bane to shine ma da yake fa inna hadha min as-subul al-muharram wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na tabarruji da fita wanda aka haramta yana cikin fitar da aka haramta haramun alaikum salam haka gaskiya ne gaskiya za ga baya shiga kwarai kuwa kwarai kuwa wai ai yara shiga zai girman kai ba shi da wai bai da fara'a bai da fara haka suke bada to kuma gwara ka yi wannan ka tsira da abin da nake yawan gayawa hatta wani lokacin malamin da lafiya ke da ce mayan mata ne kai gwara ce ka fiye fada ka fahimci wannan karatun duk ai ma wancan tabar gwara ce fada ne da shi an ji baya baya an ji fada ne da shi sai ka zauna lafiya saboda ita mace kullum kofa take nema da za ta yi ma illa sosai football din ka take nema tana gani to za ta kyale shi sami ba gani a aiki za da ba ta bugade Allah ya kiyaye to wannan shi ne haƙƙi na hudu wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi yana daga haƙƙin miji akan matarsa an talzama baitahu ba ne mutum talzimci gidansa fala ta kuruja minu kada ta rika yawan fita walau ila almasjid illa bi idni ko zuwa masallaci ne zai ta tambaye shi amma akwai wajen da za ka su da yuzai ne ba ruwan sun ba dama cewa kawai duk ɗan zai kaga dama ne shi da zai dawo ya ta dawo ya ta raba da domin ka ba da kofa a akwai wanda ya ba da kofa abu mai mahimmanci ne ki fita saboda hankalin da zai gani ba komai wani ba kuma muna goyon bayan wancan magana da muka yi a baya cewa fita uku ba daga cikin mahaifiya zuwa duniya daga duniya zuwa gidan miji daga gidan miji zuwa kabari wannan yanka mutum za ka yi kama da jini ba ki da shi Allah yan wa'azin turmi ne suke faɗa ba da dalili ko ɗaya ma an dangana annabi ƙarya a kai masa bai inganta annabi ya faɗa haka yawwa muna da hadisi Abu Sa'id da ko da ba ta an makaranta suke zuwa gashi nan ita ne ana yawan makaza wa kan sai wani kwana biyu a tsari ita ko ta zuwa to shine malik ya gaya mana anan yace wala takhruju minhu walau ila almasjid kaga za ku tuna hadisin masallaci da annabi yace la tamna'u ima allahi masajid allahi kan ku hada bayin Allah ba ta zuwa masallaci aka ce to hatta nan din kar ku sake ku fita sai kun gaya wa mai gidan har masallacin لقوله تعالى وقرن في بيوتكن saboda Allah ya ce ku tabbata a gidajen ku tabbata wata ba Allah da ake faɗa ita da kanta ma wallahi sai ce wata uku ba ta lebo wajen shine wata yar uwar mijin da take cewa take da da ke wallahi ta bara ta iya ba sam wata uku ta na biyar wa min haƙƙin zauji ala zaujati Allah ta'azana fi baiti illa bi idni yana daga haƙƙin miji akan matarsa kada ta ba kowa izini ya shigo ma gida sai da izinin sa ballanta na shigo ya tarar da cosmet yawa dan wulakanci yayi magana kuma tace wai dan uwan ne ta ce cosmet ne kuma dan uwan yace a'a yace ai uwan gida ba akwai wanda ban sani ba saboda irin auren kwalitin da aka yi ba kanwa ce a gurinsa da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa ya da kanwa ne wai amma wai ɗan uwan ne ce ta ɓangaren wa ya kama kare ta ya ce ta ɓangaren uban mu ga yadda ne to amma ban taɓa sanin zama je ya halɗe a gefen gado yana cin kifi eh har tsaki cikin bedroom a to ba ko bai shi da aka faɗa idan bai samu kofa ba zai shigo dakta ba zai shigo ba shi za ka ce kada ta haka kofa ce kofa ce to shi za ka faɗa nan cewa idan a kana kallo ba mota yanzu motar haya yanzu a ko wani abu na haya wallahi akwai matar da mun bata ba da kofa ba kai baka yi saka zauna kusa da ita shi za da ake complain cewa suna shiga ko za ta baka mu wani ana gidan zu a tsibiri shi aiki sa kawai kawai shiga mota yake jiya jiya ya zauna kusa da mata Allah don wata ta taba gaya mun bana manta wata shekara ta ce ta taba shi da zai ba ta labarin sai an kama wani shi ɗabi'a ta kawai rima zai je ba zai shiga ba sai ya gabata sai ya zaura mutum da ya kawai mutum da ya rage zai shiga ya zauna sai a kawo shi nan zuro ya biya naira ashirin ya kuma koma haka yake shi kawai taken advantage din da ya yi kawai ya zauna ba shi da lafiya ko shi ne wata ce wallahi malam wai da na faɗi wannan ya ce wallahi ta taɓa zama kusa da wani ta jera shafa mata kafa haka ta ce in ta duba sai in shiru sai haka abin haushin shine na ce ya aka yi ta ce bari ce zai da aka zo sauka na ce to ke ma da matsalar ke ta zauna ya gama shafa mata kafa har sai da ta zo sauka shi bai sauka ba kaga addini bai je da wannan ba shi za su ke magana a daidai sau yanzu za ga wata ta zo ina ciki za a kai doni yana kai da yake ce to tsayan sauka me abin ja a ciki kawai bari in sauka shi ne wata ta ce a ɗaliban mu mata wai ta ce wai wai ba za a daidai sau zagin su nace zagi yana fitowa ne zagi yake ba kawai shi in bai san kimar iyayensa ba da yayyensa mata da ƙannansa in kin san kimar kanki ki fita amma da za a ce wai hazo wata wai har a shigo waya ta maza biyu ɗaya nan ɗaya nan wai kira zaune ita wai kaza kuma ko wani security purpose ma yanzu hikima ce ko kai namiji yanzu za ka yi za a dama mutum biyu nan da nan ai ko namiji ballantana a ce wai ta zo ta ga wai wani ya yi zaman feda wai kuma ta ɗaya da wannan ne a daidai don ana yawan gaya wa mata wannan ko ba ba za a ɓata waya ba za su iya rizin da an shiga dubu uwa yanzu suka yi miki illa wa za ki gaya wa to shi ne to da irin wayannan abubuwan dole zai mace ta arafa ta fara kiyaye mutuncin ta dake dole to shi ne malai yake gaya mana anan cewa to kaga ni kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi fa haqquhum alaihinna fa haqqukum alaihinna haqqin ku akan mata gine Allah yuqina furushakum man takrahun kada su zaunar da kowa akan kada su zaunar da wanda kuke kyama ya zauna akan shimfiɗa ku shine annabi yace wala yajlis ala wala tajlis ala taklifatihi illa bi idni hadisi ibnu hajar da ya ka abu lubul maram to kada ku zauna akan gurin zaman sa sai da izinin sa kar ku toba to shine malai yake gaya mana nan cewa annabi kuma yake wala ya azanna fi buyutikum liman takrahuna kar su bawo kowa dama ya shigo gidanku wanda kuke kyamar ya shigo ai akwai wanda ko ƴan uwanki ne akwai wanda shi baya so ya zo ma gida saboda maybe ya san ɗabi'unsa ko ya san rashin kamun kansa idan baya so to kar ya shigo ma gida wannan ka'ida ne na shida shi za a sai na Umar zamanin sa ga abin da yake yi kokari kenan yasa akai ta biya wa mata suratul nisa'i sugura suratul nur akai ta biyawa saboda so ake kawai mata su haddace ta su san ka'idodin ta shine yake cewa da akai ba Allah bai saukar da kowace sura ba sai suratul nur da ta ishe mutane saboda irin yadda ta bada yadda za a yi zamantakewa da mu'amala har mazan suratul nuri ta ba da ka'idodin yadda za ka rayu kai kaɗai da yadda za ka rayu da jama'a ta ba da wannan ka'idodin to shi ne wuce na shida wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa an ta hafaza malahu ta kiyaye mar dukiyarsa wa Allah ta fiqa minhu kar ta ciyar da kowa in muka ce ciyarwa ba yana nufin dole sai abinci ba dau kuɗi ki bayar nasa bai sani ba shi ma al-infaq ne dan wasu na dauka duk ayoyin infaqi abin da kawai ake magana a'a shine dai alayin farko amma ka dau kuɗi ka ba wani ya je magani ma ciyarwa ne eh dau kuɗi ka waje wata bukata ta sa ko duk abin da zai je je na bukata ya ji dadi ciyarwa sunan sa al-infaq sunan sa yana ciki to shine yake cewa li kauli sallallahu alaihi wasallam wala tunfiq imra'atun shay'an kada mace ta ciyar da wani abu karabin nakira kowane irin abu ne yasa nace muku ba sai abinci kawai ba min baiti zawjiya a gidan mijinta illa bi idni zawjiya sai da izinin mijinta shine malamin suka fi idan abinci da fafi ne misali aka dafa abinci kika bayar wannan yana cikin sadaka da kike zaki samu lada mai gidan amma idan to ba nan mai gidan aka kwaje aka bayar ba amma ɗebo ɗanye sai an gaya ba sai an gaya maka in dai ɗanye ne sai an gaya ba na eh duk misalin da ba ba haƙƙinka eh sai ka ciwo gidanka Mm.
ke amana mm, sai aka ce babu abin sai nan sai nuna gida mm.
in ta ɗauka ta ba akwai matsala kai ma da ka zo kai ai albarka za ka ce mata ta kyauta in kuma faɗa za ka yi cuta ya laifi ka ga ai yanzu matsalar daga kai ne bai ko da zarar kana shigowa gida ya ce tana zuwa da ma bayan ka zo na ce to wallahi baba ta turo da ba ta aure ba za ka damu ba in dai mutumin kirki ne shi kenan ma to gashi ka ji wani tourism a dafa ma wani ko indomi ce kafin ka dawo da an zo mutum da ka ji wannan za ka san cewa mahaifiya kamata tana kimanta mahaifi ai za mu zo nan gaba ka ji a tashin haƙoƙinka sai ta kimanta iyayenka inda ake samun matsala yanzu da wasu matan ke ta kai mai mutunci ne amma kowa na gidanku banza ne a akwai matsala shi sa yanzu faman da muke da wani bawan Allah kenan cewa ya hau ya dire har ciwon zuciya ya fara kama shi sai ya auri wata ita kuma uwar ta hau ta dire ta ce billahi Allahumma salli ala sai dai in ba ranta shi kuma ya riki ne yanzu kwanaki yarinyar sai da sai min waya ta ce gashi ya kawo mata waya- takarda wai daga hizba ya kai uwar ƙara hizba saboda shashin wai so ke je na ce to in kaje hizban mahaukata ne da za su ɗaura muku aure to ba ni dai bane irin wayannan abubuwan sosai sun gaba ɗaya yanzu ba mai jikinsa sun rigi mai sun ce su ba su san ya zai nemo duk wanda zai nemo amma wannan ba zai aure ni ba uwar ta ce sam kuma ita uwa ita ce alba a mai gaba ita za ta yi laifi ita za ta baki gurin zama ita amma ka hau ka dire ai ka san wato abin ko ya wuce bai da kuke tsammani Allah kamar shi sa su bangaren ma- sa suke ganin kawai wani asiri aka yi mana kuma ba daya zuciya ta ce karam wa lagwa zuciya ce da shi kawai ba daya yau ko lafiya lau suke gidan mutunci ne kaje aka ki yadda ba sai takura ba a sai da na baki wata jaha na ce to kaga tunda ba ta so ka aure ka yi haƙuri yanzu ka je ka auri ka auro wata daga bayan Allah ya rabon ka ce wannan sai ka tsara ya ce sam ta wannan din da ya ita yake so ai wai yanzu so ake in je mata wa'azi ganewa ne ba kai ba ta uwa ai ta ganewa malam da Allah duk ayoyin da za a janyo a janyo mata Allah na jima ina kallon sa ina mamaki duk ayar da za a ja a janyo mata sai ita ce wata fahimta ba kai Allah ya tsawon ai ji yadda take kowane irin abu ne sai ka ɗauka jarabawa ka je Allah zai ma iyaye wasu na da wani mic- microscope magnifying glass da baka da shi wallahi za ka hango nisan da sai ya yi penetrating ka tanga ya hango wani abu sun fi ko in ma ke kai da dafo kowa sanin matar da ta fi dacewa da kai in dai ta san ta sai dai mai kwaɗayi ce in ba mai kwaɗayi wace ta san wacce ta fi dacewa domin ita ta ɗauke ka ta raine ka ta san ɗabi'unka to shi za ba a to kaga da zaɗewa sai zuriya ta yi nisa da gwaji kar ka bari ta yi nisa iyayen ka su sani eh tun farko idan za kuma da na hira da wani uwan mahaifinsa yana da rai na tuntu uwan mahaifin na ce me yake faruwa ne alaji da kwana kaza kaza kaza sai ya ce ai malam wannan yaron karbu da shi kawai yace uwarsa ba ta so an gaya mata ya ki yarda yace kuma uwan nan shine yace mun ita za ta yi komai yace ni da nake yawan mahaifin sai yace ba ni nan ba saboda haka shi ya kamata ya yi hakuri ya bi kuma ballantana sun hango cewa su suna ganin da matsala idan me yasa ba za ta hakura ba me yasa to wajibi ne wanda za ka auro ya zanto bayan kiwon ka tana ganin kiwon iyayen kai ma ka ga kiwon na ta iyayen sai a zauna lafiya to shi ne abin da malam yake gaya mana a nan cewa to sai an yi kokari an kula da wannan kila sai aka ce wala da'aba ko da abinci ko da abinci kale ce zalika afdalu amwalina ba ne mutum annabi ya ce ai shi ne ma mafi falala a dukiyarmu abinci ba ai ruwan da ya zo yanzu yi za ga mutanen ƙauye wanda yanzu da yan birni suka lalata musu abubuwa idan mutum ya je wannan noman ya ajiye abincinsa a rubu na shekara guda ba ruwan da kuɗi kuma gidansa lafiya lau za a zauna domin yana da abinci To, da zarar ji za a yi da Allah madaukakin sarki yace wato aljalun qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd fi wa bima saboda aka raina ka a wannan gurin ka kadi idan ba ka iya ɗaukar nauyin gidanka na abinci ko ba abin da za ka faɗa wa ta kafa yadda za ka faɗa ne ta mayar domin idan ta riga ta rika jin cewa ni ita ce mutum ita ma wani responsibilities naka gaba ɗayan ita take yi in dai ba wanda Allah ya tsare ba yan samurai ita iyayen mun za ka yi aure zai ce karka take a ƙara akan abinci suna faɗa wannan karka take a kawo ƙara akan abinci domin ta tashi yi ma kyau da na farko da za ta da wannan za ta fara ba da sai baya kawo abinci to duk wanda zai zuro kuma ana fara faɗa wannan kai confession to an karya ka wallahi duk abin da za ka kawo ba za a yi dawa an karya ka to shi ne ma da yace annabi yace zalika afdalu amwalina bal min haqqi zawji ala zawjati ma da yace bari wannan maganar yana daga haƙƙin miji akan matarsa ma Allah tun sika min maliha kai dukiyar ta ba kar ta siyar da ta ta dukiyar in kana laha in tana da dukiyar illa bi idni zawja dan Allah ka biwa sai da izinin mijinta yasa muke gayawa ɗaliban masu aiki cewa wata ranar ne wata magana ba su ɗan aikin gwamnati nan suna ba mai ce idan da a ce kullum kika dawo daga aiki wata na yi 25 ko 30 kika ji alat kika ɗauko dukiyar gaba ɗaya na wannan alat ɗin kika zo kika ajiye wa mai gidan ya ɗauka ya yi da firibi to kamata ya bayan ya gama raba ki cikin gode Allah ya saka da alheri Allah me yasa wata wata daga cikin ƴan bokon sosai nace saboda me nace saboda alfarmar da kike ji yanzu ya ga dama ya ga layi yace an daina aikin ya zaki to shi da za ka ga za ta yi taɓa yi magori ba sai ya da wannan kai idan dai ba za ka ji ta kyauta ta yi kaza shi za wani wani wani mutumin mu da muke haka da awa da matarsa take aiki da ta matsa za a ɗauko yar aiki sai ce ke za ki biya ta sai karatun boko yana addini ya ce ke za ki biya saboda ai har aikin ki ne yanzu kike jin ba za ki iya ba saboda saboda haka ki ɗau nauyin wanda za ta taya ki aikin ki kuma haka ne shi kenan yawwa aikin ki ne tun da yanzu kina son mai aiki ki ɗauki nauyin ta ba ta ba ki saboda haka idan da za ki kawo dukiyar ki gaba ɗaya ya tsiba gaba ɗaya da garbi to bayan ya gama sai ki ce na gode Allah ya saka da shi wannan kalma sai mutu ciwo kuma ina yawan lana ta ta sosai sosai kuwa saboda alfarmar da saboda inda za a tambaye ki tsakanin aure da aiki ki wanne ne gaba in dai ba san zuciya ba ke ma kin san wanne ne gaba dan nawa ne yanzu suna aikin yanzu har yanzu ba mijin har yanzu ba mijin akwai wanda aka gaya mana ita da tana aiki kwanan nan wani dan uwan ta yake gaya mana tana aiki ita ba mijin amma duk wani kayan aiki har na kitchen ko wani tafiya amma ba mijin har yanzu komai abubuwan kitchen ita ba ta jira wallahi duk gajiya amma har yanzu wannan bai zo ba na'am
wannan magana ta aiki yana da kyau a ce iyaye wani lokaci ma ta suna da shawarwari da ke kawo gaskiya ne amma gaskiya ba da inda ake samun kowane iyaye su ba ta yi dan duka biyu da kwana uku sai wani shi suna kawo
eh abin da iyaye suke nuna wa kowace iyaye ne ai kamar alfarmar ce ma ta mutu sun tana taimakawa shi ne eh tana yi tana ɗauke shi tana ɗauke ba shi ne maganar da na yi a baya ba danta cewa ka fi ƙarfin gidanka duk kuɗin matarka misali zai ce tana ɗaukar miliyan da ya kai dubu ɗari to yi ƙoƙari ka ga duk nauyin ka kana iya yi ba ruwanka da kuɗinka shi ne abin da ake magana a kai ai eh komai za ka yi zato kana iya yi to shi ne za ka kana faɗa a shi idan ta zo misali ƙara wani abu dai oho ƴaƴanta ne ta daga dama ta yi amma ta san ba ka gaza ba abin da kawai nake magana ka kiyaye ka riƙe talaucin ka liyufi ai za mu zo ayar nan gaba nan gaba kaɗan za ka gani Allah ya ce liyufi du sa'atin bi sa'atin abin da Allah ya hore ba da shi domin a haka ta ganka ta yadda tana san ba za mu je gaba nan gaba kaɗan za ka zo wurin to sai ya ce na gaba ne ko li qawli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa salam laysa lil mar'ati an tantahi ka shay'an min maliha nan ne bai dace da mace sai wato ta wulakanta ta tozanta abin da yake gurin wato wani abu daga cikin dukiyar mijinta ba ta keta al'intihar shine ketawa to ka bai kamata ta keta wato dukiyar da mijinta ya ajiye a gida ba illa bi izinin zaujiya min ma da oke min ma da higo min ma da ya daga dukiyar da wato na ya goge gurin auke na gai laita lil mar'ati an tanta hi kai shay'an min maliha bai kamata ta kete wani abu daga dukiyar ta ba mata ta illa bi izinin zaujiya dai da izinin mijinta shine magana mudiyin wannan ta goyi bayan ta dan wajen ce mai da ni ba da ni na takwas wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta munna alai kace ma gori au na bakwai ne wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta suma ta dawu'an kada ta azumin nafila wa huwa jahidun alhali yana gari illa bi idnihi sai da izininsa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗa annabi cewa la yahillu lil mar'ati an tasuma baya halatta ga mace ta azumi nafila wa zawjuha shahidun alhali mamajin da ranan yana halarci illa bi iznihi sai da izininsa dalilin shine ai mun yi bayani a baya sha'awar da namiji kamar wato zuwa take idan ta zo lokacin da yake bukata bukatarsa ba ta biya ba yana shiga wani yanayi na mentality ba ko ya hau faɗa haka kawai ko kaza ko kaza ko kaza shi za muka ba da misali dajin da ya wuce cewa kamar yanayin motar fijo ne da mercedes sha'awar ɗa namiji da mace ita fijo lokaci guda take kai shi za in ta zo a lokacin yake bukata shi za annabi ya ce ba da ce idan ya nemi matarsa ita kuma mace za ta iya ajiye ta har kwana biyu uku sosai ita bibiyar tana nan za ta iya wannan saboda shi ne kamar martiris din sai ta hau ta tsau zafi take warewa a ji to haka ɗabi'ar ɗa namiji da mace take to sai yake to kada ta sake ta yi azumi a yana nan illa da izini sai da izinin haƙƙi na takwas wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji kan matarsa Allah ta munna alai ka sai magori kaga ai shi uba ya halatta wa mata da ɗagori mun taba wannan magana a baya uba zai iya wa matar da gori ba ni nake kaza ba to gori za ka yi mana a'a to a ce a tuna mu haka da an ka zo kai zaunar da shi ka ce ni ne ba kaza kai ba gori ba ne tuna maka cewa in yana da hankali ya tuno irin baiwar da kai ba dan da kake da hali ne ba kai ba tuna ba in dan kirki ne zai tuna cewa ba ya yi abu shi za a yi za ka ga wasu suna wani abu kamar boko ba boko ba ce a yana da hikima cewa kowane ɗan yana da fayin har fayin da har kafin asibitin ka da rasu komai tara da yanka a fayin da nisa duk ran da ko ba kai magana ba duk ran da ka ɗauko yana so a dubo wani takarda kake duba nan in ya rike kallo yana duba zai gane baba ya yi abu ke sosai sosai economic ko tsari ne mutum ya dau wannan zai zauna lafiya to sai yace um to sai yace bima an faqat min maliya daga abin da ta siyar a cikin gida ta agaza an biyo na mabiya fi baita a cikin gidanta wa ala iyaliha ta agaza an je wa ƴaƴan kayan sallah yayi ta ƙara musu fa innal manna yubtilu al ajra domin gori yana lalata lada wasawaba da sakamako ala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata sadakokin ku ta hanyar yin gori da cutarwa kar ku bata suratul baqara haƙi na tara wa min haqqi zawji ala zawjati yana daga haƙin miji kan matarsa an tarda bil yasir da yadda da abin da yake da sauka kadan din da Allah ya bashi wa an takna adil mawjud ta wadatu da abin da ya samu contented kenan a samu kana'a shine wa an takna adil mawjud ta wadatu da abin da ya samu shi Allah ya bani yanzu to ya hakuri ne wa an la tukallifahu min an-nafaqati ma la yujibu kar ta dora mar dangane da abin da na yau da gobe ciyarwa da kayayyakin gida abin da ba zai biya ba hatta yanzu harkar makarantar nan makaranta sai ya taso kuma bai da halin da zai rika biyawa ɗansa dubu hamsin duk can ita sai ya jira ai a'a ba a'a ba kake don wani lokacin da ga mata ce kallafa wa maza ta dole ya zo kuma ya rasa yadda zai an fara karatun da kai wata gaba ba an yanki to ba daidai ba ne duk abin da ba zai iya ba kyale ce abin da zan da Allah ya hore mace ya yi wa Allah tukallifahu min an-nafaqati ma la yajid faqad qala ta'ala li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati haka Allah ya ce lalle ya rika ciyarwa ma abotin yarwa ya ciyar da abin da Allah ya hore banda yarwa shine ai misalin da muka yi na ba ku da misali da misali ne da injiniya ba shi kan kantiri mo da ko shoprite ya je ya yi shopping na dubu ɗari ni kuma ce ce na na dubu ishirin zai iya yiwa ne na dubu ishirin amma ni ne almubazzari shi ne almubazzari ce me yasa saboda wata kila albashin sa miliyan ɗaya ne ya ɗau wani uba ce mai dubu ya kace ni kuma albashi na dubu talatin da biyar ne wani uba nawa na ɗauka na kace kai na ba zancen to shi ne irin wannan karka yi dage ba ruwanka mun shiga da kawai kai kai iya duk abin da zai biya ka kalli kanka kai za ka iya biyo alawa ba ta ɗari biyu ka fito kawai shi ne ke ya dubu ɗari ɗin ba ruwanka sai ka zauna wayan nan fa ne wa financial literacy din da ake magana ka zama financial literacy sai ka zauna lafiya sai ka wata zai zo ya tafi ai kana ba ku misalin wani da yake so koya wa matarsa literacy din financial literacy sai ba ta albashi duka sai tura mata abban zuwa na ba kaza yace dauki a wannan kudin ba kaza yace dauki a wannan kudin haka ya rike bi ta wasu laifiyar bai dauka ba wallahi ba kai ta taba gota ba sai dole da kudi ya na yake da su nake yi da kudi ne dai suke kai da karshen wata kai sai yanzu gaji a rabin wata kin karar da su a rabin wata gaba ɗaya za ta kashe su ana neman yadda za a yake ni su nake riritawa shi za za ku ga duk abubuwan da suka zo a yi kaza ko ko wani lokacin muka yi tafiya ka ba ta kuɗi ka gani a kwana uku ta bi ta kan sai ka ja ne ba waya wai yanzu za ka dawo ba fa marmarin a'a kuɗin da ya ƙare Allah ya kyauta to sai yace Allah yake li yubin zu sa'ati li sa'ati wa man qadira alayhi rizqu duk wanda aka wato kunta ta masa arzikin da shine ya zanto bai da kuɗin da yawa fa li yunfiq mimma atahu Allah ya ciyar da abin da Allah ya bashi ba ruwanka da su la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa kowace rai sai abin da Allah madaukakin sarki ya bata da sai ya ja'alu Allahu ba'da usri yusra da sannan Allah madaukakin sarki zai kawo sauki baya kunci idan wani saurayi ya zo ne neman yarka kawai duba ka ga mai zuciya ne ba mai kuɗi ba ba shi mai zuciya ba ruwanka da mai kuɗi kamar yadda wasu ke sai a duba a gawai daga amrit family yake ba shi bane in dai mai zuciya ne ko ya zo yake siyarwa ko ka ba za ta zauna babu ba zai je sai da yalan ya biyo abinci ya kama ta kuma wannan shi ne abin da ake gaya domin shi mataki ne zuciya mace ce da ciki ba zan me za ta haifa ba wata yan biyu wata yan uku wata ma hudu shi ma nawa nawa ne ba su da kuɗin da abokan ke nawa biloniyan yawwa to shi ne na goma wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa na sha ɗaya ne na goma ne ko yawwa mun gaba wannan wa min haƙƙin zauji ala zauji an tarza bil yaqin yawa to na sha ɗaya ya rubuta wa min haƙƙin zauji ala zaujati shi ne yawwa to ku gyara lamba lamba za ku gyara yawwa na goma ne masu tsohon bugu wa min haƙƙin zauji ala zaujati an tuhsina al-qiyama yana daga haƙƙin miji akan matarsa shine wato ta kyautata zamantakewa ala tarbiyyati auladi hadin dangane da kula da 'ya'yansa. eh fi saburin ta hanyar yin haƙuri dan za ka da yawa kana can kana ta iya kokarinka amma wasu iyayen san ba ka zo a taɓa yayin ko kana wasu yaran ka karu mu yanzu muna fama da yaran muna ganin mai different attitude kana kana da goni gaba ɗaya a gida kawai lalata shi ake horo ba horo wasu wallahi an koro islamiyya nan mu muke iya yin horon a gida ba a sai ga yaro gaba ɗaya a sangarce an sangarta shi gaba ɗaya wannan kuma ba taimaka wa kanka kai ba wallahi kanka ke daɓa wuƙa ai na ba ku misali a tafsirin ina yawan faɗar sa yake yau da hara kai da uba cewa shi in ka kina ka duniya ce ta so shi shi ne ka'ida ya zo ya tattara wani saboda tsamar shagwaba ya bar ɗan zawon yara wasa a gefen rijiya yana ta wasa sai zo ce malam ta dan nan kuka kafin ya saka sai banza da irin masu ce gobe yaran da ya je dawo ko ya zara an tuka yaro ya bada rijiya an za ku lokaci ya mutu yana ta kuka sai ya rika ture mutane yana wata aje ya rika yi dariya yana da ai Allah shi kara jama'a suka ce malam da aka yi ce sai da na gaya ba tun kafin ya bada na ce za ki kuka kafin ya zai a ba ka san ɗan da kake zuwa ka rike shi kana ci kana gani a tsira ba allura wannan dogon sandan da ya shige kana gani ya karye ka je ka kai shi a ɗaura shi duk ba aikawayi ne kenan idan ba kai wannan ba zai zama mulki ka cutar da shi nawa nawa aka yanzu yara suka taso sun yi rashin lafiya aka yi wasare da su yanzu zama miskinai iyayen suna da na sani nawa aka yi to wannan shi ne gatan kana son sa a zuciyarka kuma zaka daga kana son sa har cikin za ka wani lokacin ban kai wa yaro horo in ka je kai ma sai abin ya dame ka sai ka rika jin baka ji daɗi amma dole sai ka yi haka saboda ne saboda kawai dan ka sai da shi amma wallahi da zarar iyaye sun ɗauki wancan salam to shi kenan a kyale yaro ya abin da yake so shi kenan yaro ne zai ba laifi ba nan laifi ne zai wanda ta zo ta ta baka hakuri dan Allah ya yi hakuri sai su eh muna hakura amma dai mun hukunta shi wai dai dan Allah dai a yi hakuri ba za a ba hukunci ba kenan ko shi dan waya bi duk sauran an mutu hukunci kai wanda naka kuma muna ga yawa iyaye waje tsakanin malaman islamiyya ba ko malaman da suke koyar da yara da iyaye kamar sa ne ka ruku sannan naka ne kai taimaka ba kai kawai in an ga dama sai mu sakan ba igiyar ka je ka karanta amma ke mun taimaka ma muke wasu iyayen kuma za ka sun fahimci abin idan yaro ya siya ma a gida sai a ma waya a ce ya baya ji ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai a haɗa karfi da karfi ka ce taimaka a gida shi ke na haka ake yi sai ga Allah ya taimaka cikin yadda Allah ya ji yaro ya ce amma da zarar ya zo ka nuna maka kafi kowa son sa ran da zai saka kuka lokacin da kake bukata ya ce baka ba a lokacin zai saka kuka Allah ya kiyaye to wannan shine to shine yake gaya mana anan cewa fala takzab ala aulad auladiha amamu kada ta rika nuna fushin ta akan ƴaƴansa a gaban sa abin nufi shi ne zaka irin wannan abin da mata suke na sauran hannu duk mai iyali a gida ya sani ɗan abu kankani mace za ta kai duka saurin dukan kuma ba su gane cewa shi shi sa za ka ga duk inda ka auna yanzu ya ga ƴaƴanka yara in dai kana da kyakkyawan mu'amala sun fi son ka dawo gida sun fi son ka akan su za ka su faɗa ciki sun fiye faɗa saboda sun saurin hannu ne suna da yawan kai hannu to wannan abin da suke kuma ba ke yake zai shi za iyayen ma a baya suka ce wai hannu sangar da yaro yi shi za ake ajiye bulala ko abin duka a tsora ta shi ne to ta kiyaye wannan sai su wuce a kan yaya to shi ne dama kaga ala akwai dama akwai duka ko ka ji tana don ubanka kaza wai kaza da kai take ba kawai wani abu ne kuka kai da ita amma wallahi gaba sai a kansa za ta wuce sai ma duka irin dukan da wai sai kayi magana wani kuma ji ya gane su lagon zai yi ko ya fice to idan ka zace ka fice ba sai ta yi saka ba dan wallahi ba ta wuce ba sai kana nan za ta kuma ji to karka sake gaba iyalinka irin wannan kofar kar ka bata dan ka bada wannan kofar lalatawa yaya za ta yi gaba daya to shine malai yake gaya mana anan cewa wala tad'u alai kuma kar ka rika yin bakar addu'a ka hana zaki a gidanka wallahi ba kun zakai bawon Allah idan ka san cewa kana zuwa gurin karanci tana irin bi yau a garzi to yi kokari in tunda Allah ya jarrabe ka Romeo da Juliet yi kokari ka ja layi din yanzu kar ka sake a zo ma gida da zaki in ka sake kai wannan kuskuren ya zo gidanka to za ka dade kana cizon yana kar a zo ma zuwan ma gida da zagi kar ka soma ai ka ga matarka na amarya ko a kawar da kaji sun yi bodin ta danna a zai fito Allah kar a ja da nisan ku gaisa cikin mutunci ka ce to ke yanzu na ganin ki dama haka kike ba a zagi a gidana ka faɗi magana wadda za ta gasa ta idan ta kuma yi sai kai faɗa bayan ta tafi ka gaya mata cewa ki dama haka ai wallahi ka za ka tuba na son irin wannan gaskiya tuntuni da ka ga ɗabi'a da zai ka ja mata layi ai daga cikin wannan cewa ka ta da kowa ya shiga ba sai maza ba a ta kawarta wanda baka gamsu ba za ka hana ta zuwa gidanka ƙwarai kuwa to saboda haka wannan shi ne kar a yi zagi kar a jefo abubuwan da suke wato marasa kyau a cikin gida wala ta subbahu kun ga can kace musu bakar addu'a nan kuma wala ta subba mu kace rika zagin ka san zagi a gurin balarabe shi ne baba shi ne yadda ake dan kaza ba an gane ko aibantawa shi ne asabu asabu da ashatmu ashatmu shi ne zagi asabu kuma aibantawa misali kalli ji ta kalli saboda ta aibanta ubansa na zaune bayan ba shi ya halitta kansa ba kuma ta cikin ke fito wannan shi ne ko a cewa yaro dan banza ko dan iska wannan kalmomin to zagi ai bandawa ne ba shi ba shi to saboda haka fa inna zalika kad yuzi hakan yana cutar da mai gidan wa rasul sallallahu alaihi wasallam ya kula annabi kuma yana cewa la tuzi mar'atun zawjaha fi dunya ba wata mata da da za ta cuci mijinta a duniya illa qalat zawjatuhu min min al-hawl al-ayn fa ti sai matar ta hawl al-ayn tayi magana ta ce la yu'zini bai wa Allah ki daina cutar min da qatala killahu Allah ya wada ran ki ce kuwa mataka ta hawl al-ayn za ta ce wa mataka ta duniya in dai tana cutar da kai za ka ce gaba ta na ta hakki sai ta ce fa inna ma huwa dakhilun indai ba ki san cewa aro na baki ba dan ajiya ne ajiya ki kawai aka ce ki an gane ko ajiya kawai aka baki yuji ku yuji ku an yuba yi kake ilaira saura kiris ma ya kyale shi ya dawo gurin mu a daina cutar da kira ta cutar mana ne ajiya ba iya fadilin ba ne kawai saura irin ya baro shi ya dawo gurin mu to na ƙarfi da za mu tsaya a kai awa ɗaya ba ta cika wa min haqqi zawji ala zawjati an tusina mu'amalata walidayhi yana daga haƙƙin miji akan mata ki kyautata mu'amala da iyayensa ko da yake shi ne dai za mu tsaya sai mun ƙara muku wata akai mu tsaya akan abuwan jiya mun ɗauka yau a kamun jana'i zami dan na ga wasu basu zo da shi amma mun sa a gurin kuma cewa alwajin za a biya ta ci mai zuwa wani shi alwajin din ne ko ta a kamun jana'i to ta ci mai zuwa ne ya raukan ruwa muka yi in sha Allah da amin ma haka yau waye ni ma fi karatun mu da muke hausawa na adabu da mufarar sai gobe za mu koma in sha Allah gobe za mu ci gaba da yi sannan malam gani cikin da yana karatun su lamun rusul a alhaji sana in ya ta wannan ne zai da hutun da su musabbi na mai haka muke a yi ma haka na'am eh addu'a ce wani hikima shi ne don Allah ya shirye da kai domin wato idan ana sama rikin albarkar shi ne ya za ka ji ko a ce Allah ya shirye ka a mulke ma kulle mulka kunnan da wata kila za ka iya kuka ba amma kuma ce ce ba Allah ya shirye ka Allah ya gane da kai shi shi ne abin da annabi ya faɗa yake ai karka tsine wa ɗanka ka san cewa wasu da yawa banda wanda aka shagwaba akwai wanda wato bakin iyayensu ne ya janyo musu matsala suka fada wani yanayi da kuma iyayen yanzu suna sun fi kowa kuka karki shaba ba shi amma ko karki shi ne ba duk abin da zai je ya yi addu'a Allah ya shirye ka Allah ya shirya mu kai saboda addu'a iyaye ta fi kowace tasiri a kanta ai ta addu'a Allah ya shirya idan ka san kai wasu kurakurai a baya kai ta roƙon Allah ya yaje ba da ta gaya wa Allah Allah ya daka bin shi ne abin da ake faɗa muna gaya har matasa cewa wannan addu'ar gwada annabi yake yin ta ba sai kai aure ba ka rika yi kaga da ta neman mata ta gani da ta yaya Allahumma hawla rabbina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina ba sai kai ka rika yi kana da yayan ko dole ne ba dole ne kamar da ita lazimi a cikin addu'o'inka Allahumma hawla rabbina min azwajina وذرياتنا سورة عائشة kai kokari ka san ma'anar cewa Allah ka ba mu min azwajina ka ba mu mata da ƴaƴa waɗanda za su samu barin cikin gidan wanda za su samu wato hawaye mai sanyi shine hawaye mai sanyi kukan daɗi ke Allah ka ka ba mu mata da ƴaƴa da za su samu kukan daɗi shine kawai ya zo ya ce abba na biya ma kuɗin kujeran maka dan da za ka yi hawaye za a tare ki za a ji da sanyin da ba ta kuri ta ba zai yi moyin ba to shi ne tsoron da ayu ka rika yawan gaya wa Allah Allah ya taimake ka sannan ina gaya a ta waɗanda suke muke harkar koyarwa da sun ce abin da ya sa ake so ka dage akan yayan wasu Allah ba zai so zan talaka ba eh kai iyayen ka abin da duk san da yaro inda an kai cikin ka ne za ka yi maka kaza to shi ma haka za ka yi Isa wanda ya san iyayen da suka san me suke za ga ba ta bin sawu don an waɗansu horo a makaranta sai dai in da ba wanda wasan ne suke ba aka kaiwa duk laifin da idan da ɗan ciki na ne kaza haka zan bar shi za ka yi wa yaro domin ɗan ka ne to iyaye su fahimci wannan kai ma ka fahimci haka to ko mutuwa kai Allah zai rike ba ya da yadda Allah ba ba za su zo zanta Allah ya dace da akwai ɗari hudu da goma Allah ya saka da kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka kuskure Allah ba kuskure sarki ya yi mana yanayin ruwan da ya zan ya kasa take ciki yanzu wajibi ne a ƙara addu'o'i a kai ko shakka babu akwai waɗanda su fansa da fafikiretas ma da yawa waɗanda suke so kasan nan da wargaje wallahi duk wanda ya zan bai yi wajibi ne in kana addu'a da a yanzu na ƙara domin duk wannan zaman da ake na kwanciyar hankali idan ƙasar nan ta shiga wani yanayi ba wanda zai iya muna kallo duk kasashen afirka tunisia libya ina ne duka afghanistan da wanda ba na afirka ba duk wanda suke revolution ba kasar da take zaune lafiya muna da wayan mu duk muna jin lokacin da yan libya suke kuka da gaddafi amma in kuka suke suna cewa Allah ya dawo Allah ya ji kan gaddafi abin da ba a so kenan cewa rahimallahu nabaki al-awwal abin da muke gudu kenan kan wasu wawaye su zo su ja mutanen su je ba su a wani yanayi kuna kallon yanzu duk duk da cewa a arewan da sauki amma kana bibiyar labaran abin ƙara tsamari yake a kudu ƙara tsamari sosai musamman ɗazuwan da ya ji labarai a Lagos da Port Harcourt zai ga abubuwan sun ƙara gudu sosai da sosai to muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan fitina Allah ya bushe mana ita muna roƙon Allah da sunayen zan sunansa al-Qahhar sunansa al-Qawiyyu al-Jabbar muna roƙon da Allah ya maganta mana duk wanda suke kullo wannan mutakashiyar kasashen waje da munafukan cikin gida Allah ya mana magani Allah ya zauna da kasar mu Najeriya lafiya Allah ya duk kullun da al'umma suke ciki Allah ka yayi mana ana cikin yanayin rayuwa da ba kuma gaji nan wato na tsadar rayuwa da abubuwa kala kala yanzu wannan musibar ta shigo idan ba Allah ne zai da ita ba ta inda za ta tsaya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya kai kawar mana da ita ya zaunar da mu lafiya ya sa abu wato mu gaba lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin da muka kuka duk wanda suka yi mana wasiya ta addu'a ta alkhairi Allah ka biya mu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon birka Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka ba mu tsawon bara ne amfani Allah ka ta rayuwar mu ta amfani da mu ta amfani da addinin muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa matasan mu maza da mata da suka kauta hanya Allah ka dawo mana da su hanya Allah ka nuna musu hanya madaidaiciya muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa da tsofin da maɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da neman aiki da masu kasuwanci Allah ka shiga na marwa Allahumma amina fi awqanina wa aslih hayatana wa la umurina waj'al wilayatana fi maqsadika wa taqaddama wa aqwata ya rabbal alamin wadanda suka ta aure a gaba da wadanda aure su ko a gaba Allah ka tallafa mu Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين اللهم امين هذا ذاك Thank you.